نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله الله يومنا بيوغ وتن شعبان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبدا دلي هدو أربعين دبقوي وان ديداتي دا 20 da ɗaya ko? 21 ga watan ɗaya shekara ta 2026. Bismillah.
Wanda ya ajiye ruwa da sabo kusan yin ce, ya hana yi suka ce su ya zo da ɗauka domin sun zo mutum na yawo wurin ba su ba su yarda da shi ba.
Ci gaba da yin karatu a cikin littafin Waza'if Ramadan. Malami cewa Mbazi Salafi qal an karbo daga sashen magabata ya ce, balagana labari ya zo mamu cewa annahu yuta'u lahum ma'ida lalle su bayan Allah masu azumi za a aje musu teburi na abinci tabul da abinci shi yake ce ma ma'ida amma idan tabul ne haka to tabul sunan shi yawa sai ce mai tarabeza da larabci amma idan akwai abinci kuma abincin ba kala guda ba ba irin abincinmu ba ba irin tebur ɗinmu ba za ka iske abinci guda kawai za maka tuwo kana ta ɗiba ko shinkawa ita kadai a sai ga ga nama ga salad ga wane ne ga banana nan ga kankana nan da dai abubuwa da an azumi maka to sai a ce ma'ida haka ya aljanna suke ana kawo musu kalolin abinci ne kala-kala kwanoni da yawa har kwano saba'in kowane kwano daban abincin da ke cikin shi daban haka kuma mutum zai abin nan narke abin shi kawai kamar bai ci ba ya kuluna mina za su ci daga wannan tebur din na abinci da aka kawo musu kabaki kenan wannan su fil hisab alhali kuma mutane na can wurin hisabi muna ganewa ku su tun da nisan wuce mutane na can ana hisabi ana ta aunawa ana ta lissafi na ayyukan mutane ana ta bincikan mutane su kuma waɗanda suka yi azumi tuntuni suna can ma sun shiga aljanna ba ya kuru na sai su ce ya rabbana ya Allah mahalicinmu nahnu nuhasabu mu ga ma ana yi mana hisabi wa mu ya kulo da kuma su gaston suna ta cin abincinsu. Wa yuqalu sai ya ce innahum talama samu wa aftartum ai su so da yawa suka yi azumi ku kuma kuka yi sharuwa kuka ci abinci ba ku yi azumi ba shi yasa wa qamu so da yawa suka tashi cikin dare suka bauta ma Allah wa nimtum ku kuma kuka yi ta kwana ku zama ɗaya da su to shi yasa shi yasa su sun riga sun wuce wurin ku suna can suna shan dadi ko kuma yanzu a maku hisabi taji wannan dai yana nuna falalan azumi wara babu al'arifin fi manamihi sashen masana sashen malamai wato shi yake ce al'arifi na masana kama al'ulama ne to sashen masana ya ga kan shi fi manamihi a cikin kwanan shi da yake yi ka annahu udkhila aljanna kamar dai yayi mabalkin an sa shi aljanna fa sami'a qailan yaqulu lahu sai yaji wani mai magana yana mashi magana hal tadhkuru annaka sumta lillahi yawman qab shin ko kana iya tuna cewa tunda kake ka taba yin azumi dan Allah fa qala na'am sai yace na'am ina tunawa qala sai yace فأخذتني صواني النفار من الجنة sai kwanoni kwaloli na waɗanda aka wawwatsa su a cikin aljanna sai su kama ni asawani jami ne na abin nan na saniya da larabci ba saniya da hausa ba sawani su ne farantai manya muna ganewa ko wato siniya yawa jami ne na siniya siniya shine faranti babba kuma ana dangana shi ne zuwa ga ƙasar China don China da larabci sunanta Sin as-Sinu utlubul ilma walau bis-Sini ku tai ku nemo ilimi ko da ƙasar China ne ko da Shin ne to sawani su ne kwanoni wasu farantai ne manya faranti ne babba irin na tasa wargajeji laraba suke da shi suna idan akwai sabga ko akwai jama'a sai a zuba abinci saman shi a daddora abinci kala-kala saman shi wa man taraka fi dunya lillahi ta'aman wa sharaban kuma sai naje yana cewa duk wanda ya bar wani abu dan Allah subhanahu wataala ya bar abinci ya bar abin sha dan Allah muddatan yasira dan lokaci dan kadan awwadahu Allah minhu Allah subhanahu wataala zai musanya mashi da gare shi abincin da baka ci barar da kake azumi abin shan da baka sha barar da kake azumi duk wanda ka bari rana azumi Allah zai musanya maka da wani shi ranar alkiyama muna ganewa ko to ka san ka abinda Allah subhanahu wataala ya musanya ma ba da yake da fa'aman Allah zai musanya ma abinci sharaban da abin sha wanda la yanfadu bai karewa kaga abincin duniya kuma karewa yake abinci na duniya da yadda kake yana kare maka yana karewa ka ce da Allah abincin nan na kazo sai a ce sai an dafa aljanna babu wannan ba jiran dahuwa lokacin da ka so shi zaka gan shi in ka ci abin yanzu kowa ya jima ka ji kana son irin shi kuma yanzu ka gan shi bai karewa Allah ce inna ya zala rizquna ma lahu min nafat lalle wannan shi ne arzikinmu da muka tanadan ma ‘yan aljanna bai karewa, da sauraka abinci da abin sha da komai na aljanna ba ya karewa. Wa azwajan sa'an kuma Allah subhanahu wa ta'ala tun da ka bar sha'awa da iyalinka da rana, to Allah zai musanya maka zai hurhura ma wasu mata. La ta mutna abadan su ba su mutuwa har abada. Ba irin na duniya ba ne mutu ka raba. ka san matan duniya mutu ka raba ne da an mutu an rabu wani aljanna ba a mutuwa ballanta na a rabu Allah ka ba mu aljanna sharu ramadan watan ramadan fihi a cikin shi yuzawwaju sa'imuna ake aurar da masu azumi cikin watan azumin nan da muke jira Allah ya kai mu cikin shi a cikin shi duk wanda ya azumi dan Allah za a mai aure da mutum aljanna ko da matan aljanna. Bana da lokacin da ka azumi ji shekara kana azumi ko? To ana ta daura ma aure da matan aljanna. Bularisa cikin hadisi innal jannata lalle aljanna la tuzakhrafu lalle ana yi mata ado ana mata kulliya. Wa tubakharu kuma ana sanya mata turaren hayaki turare dai wannan da tsintsiya da turare wannan na dakakken turare wanda ake kunna mota shi ma duka shi ake ce ma al-bukhur turaren da ake kunna mota hayaki shi mai kamshi ya zankita shi min al-hawli daga shekara aljanna ake mata kwalliya kuma a sanya mata turaren wuta ila al-hawli zuwa wata shekara لقدوم شهر رمضان saboda gabatowa watan Ramadan فتقول الحور sai matan aljanna su ce ya rabbi ya Allah ij'al lana fi hadha ash-shahri ka sanya mana a cikin wannan watan min ibadika daga cikin bayinka azwajan maza mana ka ba mu mazan aure a cikin wannan wata daga cikin bayinka a'yununa bihim taqarru a'yununa bihim idanunmu su yi farin ciki su ji daɗi da su mana mazan da muke so wata ƙarro a yunuhun bina kuma idanunsu ma su yi farin ciki da mu mana su ma su so mu kawai ba san mata aljanna wa bi hadithin akhar kaga cikin watan ramadana ne mata suke faɗin wannan matan aljanna ita fa aljanna tana can ko an shirya ta an gama to kuma duk shekara sai an mata kwalliya sai an mata fenti duk shekara sai an kai fenti na ƙarshe wanda daga shi ta aljanna za su shiga Allah ka kai mu ciki wa bi hadithin akhara cikin wani hadisi na daban innal hura lalle matan aljanna tunadi suna ta shela fi shari ramadan a cikin watan ramadan hal min khatibin ila Allah fa yuzawwijuhu shin akwai mai neman aure a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya bashi auren mu kullum mata aljanna haka suke bari ina shela amma kaga kai ba kai gaibi ne ko ma'ana kullum kai kana azumi su kuma suna can suna ta shela suna cewa ina mai neman auren mu a wurin Allah Allah ya bashi auren mu domin Allah subhanahu wataala yayi waɗannan matan ne saboda ni saboda mazan aljanna inna shana hunna insha fajalna hunna abkara urban atraba li ashabil yamin Allah ya ce mun halicce su cikakkiyar halitta sai muka sanya su dukkan su budurwai ne kuma budurwan masu tsananin soyayya babu kiyayya tare da su har ma macen aljanna tana jin haushi Allah na nuna mata mu'amalar da ke faruwa tsakanin macen duniya da mishin duniya rigimar da suke yi sai ka ji mace aljanna an yi in ana sa'in sa tsakanin mace a nan duniya da mijinta sai mace aljanna ta zangi cewa ba ki kyauta ba ki yi hankali ba ya kusa rabuwa da ke zo wurin mu to mace in bata bi mijinta ba in bata kyautata ma mijinta ba ina ita ina aljanna haka shi ma miji bara bara gyara mu mata haka shi ma miji in bai gyara masu ba shi ma ba aljanna saboda Allah ya cewa kowa ya kyautata mu kowa duk wanda ya bata mu wani to ba shi ba aljanna Allah ka ba mu aljanna gaba daya muhurul hurul ain sadakin matan aljanna menene sadakin su sadakin su shine qulut tahajjudi tsawon kiyamul layli kiyamul layli mai tsawo ba ta rana ɗaya ba ta kullum kullum shi ne sadaki kaga sadakin ba tsada ko ba kuɗi za ka biya ba kawai samun wata awa guda za kai kullum kai ta kiyamun laifi ka biya sadakin waɗannan matan wa huwa hasirun fi share ramadan kuma shi wannan sadakin yana faruwa a cikin watan ramadan aktsaru min ghairihi fiye da wani wata da watan ramadan ba sadakin nasu shine tsawaita tsayuwan ibada kuma ana tsawaita tsayuwan ibada a cikin watan Ramadan saboda haka ka shedin ka ya kai musulmi a ce ana asham kana ta hek a ce da an yi asham ta kwana biyar shikenan ta yi ban kwana da asham kuma sai ta baki Allah ta'ala ba ya san ba ya wara aiki ya baki ya gudu ya balla da shi kenan ka yi hakuri mutane mu yi hakuri mu zanki sallah kamar haka muna cika masallatai har ashim ta kare ya mallale ta zo kuma ya bune ne shekara in ya wuce shi kenan cikin watan ramadana kana gudun ibada saboda Allah to ba ya zumi da dan kai guduwa zai mamaki kaga ibada ce da ko ina ana yin ta abin da ke kara ba mai kwarin gwiwa ba kai kadai bane ko ina masallaci ana yi daidai da masallaci na bakin hanya da mutane ke shimfida tabarmi su ba da su yi sallah za ka ga suna yin ashab amma dai da waɗannan masallacin sai ka iske ko sahu dai babu da an yi sati guda to manyan masallaci ma kamar wannan sai ka ga da an zo bayan sati guda kwana goma sai ka ga daidai ginshikin nan ne mutane suke amma zo isha'i har can da an sallaka ga mutane suna ta hita wani dai ta yi shashai wani dai ta yi hira wani dai ta yi kallo wani fim wani dai ta kallo wani siri wani dai ta wurin hira kuma duk waɗannan abubuwan kana iya ka tsaya ka yi sallah sa'an nan ka je ka yi su amma shaidan sai sai tunzura mai ce ku tashi ku tashi tashi tashi kan mutane ana ta hita daga masallaci kama ana koran mu wani haka yake dan kan liman ya kai shi yamma zai boye ya tahe shi dan liman ya ganka ba abin da zai ma ka sani Allah ya sa mu dace والثانية ما لا يتي درجة تبيو من الصائمين daga cikin masu azumi man yasumu fi dunya akwai wanda yake yin azumi a nan duniya amma si wallah daga duk abin da ba Allah ba mana yana sakin kowa ya kama Allah shi ma wannan nau'i ne na azumi kana azumi kuma kana da wata daraja da wani matsayi wanda sauran masu azumi wasu da shi muna gane ko komi na shi rame da shi dan Allah yake fa yahfazu ar-ra'sa sai ya kiyaye kanshi wa ma wa'a da abinda kanshi ya hardace mana ya kiyaye kanshi ba ya sama kanshi wani abu wanda yake da rikici ko rigima ko wanda Allah subhanahu wataala zai mai mummunan sakamako a kanshi cikin kanshi babu wasu abubuwa babu wasu dubumuwa ba wata kiyayya babu wata hasada ba duk wani abu mara kyawu babu shi a cikin kanshi kuma abin da ya kiyaye din mai kyawu wanda Allah ya ce ya kiyaye nazartan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sana addinin musulunci kuma yayi kokari yana aiki da shi wannan wani azumi ne na manyan mutane wal batna sa'annan kuma yana kiyaye cikin shi wa ma hawa kuma yana kiyaye abin da ciki yake dauke da shi mana yana kiyaye ciki baya shigar da abin da Allah baya so a cikin cikin shi ko abin da Allah ya hana a sha ko a ci ko a samo shi ta wata hanyar da Allah baya so to ba zai nemo wannan abin ya samu cikin shi ba sannan kuma zai kiyaye lafiyar cikin shi baya baya cin abinci ya gangar kare kaga mutum ya ci abinci da kire ki tashi to baya wannan domin cin abinci a cika ciki da shi dam yana daga cikin abin da yake taba lahiyar dan adam kai kokari ka kiyaye ko abinci na da dadi hakuri kaza akwai wanda yake kiyaye ciki ya kiyaye bakin gwargwado radda ya ga abincin ba mai dadi bane in yana da dadi to kuma waɗannan da abin da za a yi sai dai a yi ko ba so kakka cuta ma kanka kakka cuta ma cikin kakka kakka tsatsaga ma cikin abincin da yafi karfin shi muna ganewa ko jikin ma'abuta imani da Allah subhanahu wataala ba jiki ne da ake cika shi da tuwo ba domin duk wanda ya ce ya koshi to shikenan banda kwanci ba abin da yake yawa maga mutum ya sha ruwa ba ya samu wani tarmus da wasu ruwa masu sanyi aka yi buɗe baki ya kafa kai ya shanye sai ga ya kwance kowa ya saka na da yanka shamo da daya ga sanyi sannan kuma ga mi ga yawa saboda kana ganin akwai roba babba cike take ka zubo kawai ka shanye za ga mutum ya faɗi ya juya nan ka ji ruwan na ƙara cikin cikin shi bulirin suna yawo bulirin suna yawo ko ina kwanta ba jin daɗi ruwan saka ruwan nan yanzu ba cewa aka yi da ka kare ba shi kenan kuma sai gobe cewa aka yanzu kai tasha kuma har zuwa ketowa alfijar kuma yana sauri kuma ruwan nan kowa ma yana da su gaban shi babu wani wanda zai riga ka koyi shanye maka su ka rasa shan su haka sai ka raba uku tarmas ɗin nan lalle kana yi shanta saboda ka daɗe baka sha ruwa ba amma sai ka raba uku sai ka sha kashi ɗaya sai ka tayar ka masallaci ka samu ladan azumi kuma ka samu ladan jam'i kuma ka dawo suna nan sai ka ci gaba da diba abin ka yanzu kana so dibe yadda kake so ko ba haka ba sai ka sha da yawa saboda yanzu lokaci yana da yawa sai an yi wajen minti arba'in da biyar sannan a dawo masallaci kaga kana iyawa kai ta ne ka da ruwan tayan wani lokaci ruwan da sun fi jikinka bayan minti talatin kana iya tashi jikinka da ya saki ka dawo masallaci to ba a san mutum ya zanki dora ma kanshi abin da ya fi karfin shi saboda wannan yana ya tafa ma lafiya abubuwan cikin jikinka suna aikin aiki da kyau amma ko ina an tattare su Allah ya samu dace wa yadhkurul mauta sa'annan kuma cikin masu azumi akwai wanda yake tuna mutuwa walbila kuma yana tuna karewa yana tuna wata rana karewa za a yi gaba ɗaya babu kowa a cikin wannan duniya ko kuma shi zai karewa babu shi sau da haka kenan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uzkuru hazimal ladzati ku zanki tuna mutuwa wadda take rusa duk wani abu mai daci domin ita mutuwa ba a taba tuna ta cikin wani abu ba face sai mutum ya yi nadama cikin wannan abu duk lokacin da ka tuno ta za ka ji kawai ta hita daga ranka duk lokacin da ka ɗauke ta shi za ka ga da an yi ta da an yi ma ita wani makusancinka ya yi ta shike sai ka ji kawai ta hita daga ranka duniya kawai sai ka ji gaba ɗaya ni ma za ka yi da ita da zara an ce mahaifinka ko mahaifiyarka ko matarka ko ɗanka ko ɗiyarka ko ƙananka wani wanda kake tsananin su ko wani amininka ko wani babban malami da kake kauna kawai sai ka ji ta hita daga ranka gaba ɗaya shi sai an kwana biyu kuma ta dawo to Allah ta'ala yana mana wa'azi da mutuwa ne kuma in muka ce ita za mu ita tana ko ba za mu iya komi ba sai mu tozarta iyalin ma su tozarta dan ka rike mutuwa kullum ita za ka yi ta tunawa to kasuwanci ma bari za ka yi aikin da kake ana biyan ka wata bari za ka yi wani aikin hannunka komi bari za ka yi to kaga ka tozarta da kai da iyalin naka ne sai ku rubdugu duk ku mutu gaba daya tunda ba ci ba sha to shi yasa an ka dan tuna ka dan tuna to sai a gyara hali halin da ke gare ka mai kyawu ka rike mara kyawu kuma ka bari umbanin tuna mutuwar kenan to kuma sai ta shigalin duniya da da kuma muna ganewa ko sai ta shigalin duniya ai tayi ai tayi ai tayi kuma kuma sai radda Allah ya kama ka kuma wani ya mutu rib yanzu kuka rabu aka ce ma ai ya rasu kuma shikenan kuma sai ka dan yi nadama kaga Allah ta'ala yana sa ai mutuwa ne saboda mu gyara halayen mu wazi ne yake mu mutuwa ta ishi wazi saboda ita bata raga mu kowa ba babu wanda ya tsira a cikin ta jariri yana yi tawa daga cikin cikin uwar shi kai tsaye da ya wa ya yi karar da shi kenan ya kunce ya koma kuma to jariri ma haka mabare kai da ka shekara hamsin sattin duniya haka ai kai kai dacewa a shaƙe ka ka tahe ka kawai Allah ya samu dace wa yuridul akhirah sa'an nan kuma za ga mutum yana nufin lahira duk aikin da za a yana son Allah ya bashi ranar lahira ya bashi gida aljanna kuma haka ake so da aikin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi shi domin Allah ba don kowa ba wa ya turku zinatar duniya kuma yana barin ƙere-ƙeren duniya adan duniya da kwalliyar duniya duniya kwalliyarta Allah bai haramta mana ita ba amma za ta ɗauke mana hankali daga abin da Allah ya halice mu to ta zama haramun gare mu إذا الله يقول من حرم زينة الله التي لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله تعالى بيهرم تامن جندات الدنيا أما kada ran kada handa jin dadin duniya kan mu maida shi kamar dai shi ma Allah ya halice mu idan ba mu da wani tunani sai shi a Allah ya yi mu saboda jikinmu yana so ya ji daɗi ya shaƙi daɗi ya kalli daɗi kuma Allah subhanahu wataala ya yi jikinmu saboda bi mu tsaya mu yi sallah mu yi azumi mu yi karatun alkur'ani kowane mu bashi lokacin shi kuma muna iyawa to an kai haka nan sai ka mori rayuwarka ta duniya abinda Allah ya baka ka ji daɗi ka sa sutura mai kyau ka ci abinci mai kyau ka sha ruwa masu kyau ka sha lemu ka sha shayi ka sha kayan daɗi duka Allah bai hana ba amma ka a ce ba ka zuwa sallah ka a ce ka bar sallah ka a ce ka bar alheri ka a ce duk abin da Allah ya baka na jin daɗi ka bar taimako da shi ka bar aiki alheri to kaga ka bibita duniya akan lahira ce to irin waɗannan ne wa yatruku zinata dunya sai ya bar kwalle duniya wanda baya da bukata to wanda yake da bukata kuma yi ba ga idu fitrihi to wannan mutumin mai irin wannan azumin kaga wannan azumi ne da ake ce ma azumin khasatul khasa mutane ne na musamman din musamman keɓantattu ne ba kowa ke iya irin wannan azumin ba sai manyan mutane wurin Allah muna ganewa ko waɗancan kuma falala duk da muka karanto na azumin muka waɗancan azumin muka ne na gama garin mutane mai yawan mutane cikin mutum goma mutum tara haka yake azumi amma cikin mutum goma mutum da yake irin wannan azumin da ma da yake bayani to wannan malam yace idu fitrihi ranar idin bude bakin shi yawma liqa'i rabbih ranar da zai gamuwa da Allah subhanahu wataala ma'ana shi babu ranar da za ya bude baki sai ranar alkiyama mai irin wannan azumin wa farahuhu bi ru'yatihi da kuma farin cikin shi da ganin Allah subhanahu wataala sai farin ciki saboda zuciyar shi da da jijiyoyin shi da jinin shi da tsokar shi da fatar shi da gashin jikin shi komi ya kamu da san Allah subhanahu wataala to wannan wa yake iya wa ka san ba kowa ke iya haka ba ko Allah ya sa mu dace. Ranar alkiyama rana ce da zaka ga Allah subhanahu wataala in kai imani da Allah to shi kuma gana Allah ya komi dadi. Mm. Gana Allah ya fi komi dadi. Ganin masoyinka ne Allah wanda ka fi so ka fifita san shi akan komi. To ka san ganin shi ba da yake da ganin kowa ba. Gaba a duniya ne ma. Ganin masoyi yana da yana da wani matsayi sosai wani matsayi na musamman ko ba haka ba idan kana tare da masoyinka ba ruwanka da wani ruwa ko wani ko abinci duk wata bukata ba ruwanka da ita saboda me saboda kana tare da masoyi ko ba haka ba ya ba sharar sa'imin ya ku taron masu azumi sumul yawma a yau ku yi azumi an shahawatil hawa daga sha'awoyin soyayya ma'ana ku kame kanku da ma'ana azumin da za ka yi wannan azumi ne na kullum ba su ci azumi ba kowane lokaci ka kame kanka daga soyayya wadda Allah bai ce ka yi ta ba Yau in ka so mace to ka so ta saboda ka aure ta ba wai ka so ta tana burge ku ta soyayya ba kawai Allah ba ya san irin wannan soyayya saboda ga ku ba alheri ba ce ko ba ai komai ba kuna gamuwa kuna kallon juna alhali kuma Allah ta'ala bai halatta mu kallon juna ba to saboda haka kowane lokaci ma ka kame kanka daga sha'awa ta soyayya da ana ka soyayya ba amma mai kyau soyayyar da tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan za ka ɗauko masoyiyarka ka kawo ɗaki a matsayin matarka wannan ba hana ka ba in ya so kuma a ci gaba wata sabuwar soyayya tunda yanzu ta zama matarka litudri ko idal fitri saboda ku samu wato idin shan ruwa yawmal liqa'i ranar gamuwa da Allah subhanahu wataala la yaqulanna alaykumul amalu kada guri yayi tsawo a gare ku ka san magana ba ta buri a shashaya a jiri ke a sanyo mai zahi na ya huce la yaqulanna alaykumul amalu kada guri yayi tsawo a kanku mana kaka yadda guri ya dauke ka abin da ke gaban ka kai na jin dadi da kuma bauta ma Allah yau kakka jinkirta saboda baka san ko za ka yi jinkirin ba bistimta'il ajali saboda jinkirin ajali saboda dadewa ajali saboda kaga ka dade baka mutu ba abokanka in ka lissafo waɗanda kuka yi wasan ƙasa kuna yara da su duk abin nan kuna yara duk sun rasu da yawa sun rasu wajen goma amma kuma kai kana nan kanka ga cewa kai kai ba za ka mutu ba ko kuma kai na san tunda aka ma haka sai ka dade dan kaga an dade ajali bai zo ba to kullun ka sa kanka ne cikin waɗanda su ma yau ko gobe suna iya mutuwa kanka sa ma kanka guri domin duk gurin da za ka yi dai rayuwarka sai ta ƙare. Wa ka da abin da za ka yi kai yanzu. gobe ta Allah ce ba ta ka bace domin Allah kulle yawmin huwa fi sha'an kullun cikin wani sha'ani yake muna ganewa ko ba ana kaka yi guri ba amma kuma me abinda kake iyawa yau kaka ce sai gobe kaka yarda ba lai kai kai wani abin gobe amma nayi wanda ake ya yi shi yau wanda dama sai goben sai a bar mu Allah kayan shi a bari sai goben fa inna mu'azzama malam yace saboda mafi yawan nahari siyami yinin azumi kad zahaba ya riga ya tafe shi wa idan liqa'i idin gamuwa kuma kad iqtaraba ya kusanto yanzu da rabi yake kira lokaci yayi kenan ko kara mu ci lokaci yayi قوله مغنى النبي صلى الله عليه وسلم يتي ولا خلوف فبالصائم lalle canzawa ko warin bakin mai azumi atyab ya fi kamshi inda Allah wurin Allah min rihi daga kamshin almiski turaren almiski turaren almiski turare ne wanda hikima ta Allah subhanahu wataala yukhrijul hayya min almayyit Allah na fitar da raye daga matacce turare ne da yake hitawa daga cikin tumbi na waɗansu barewu tumbin barewa kasan tumbi ko nawa ne ne wari yake ko ba gaba to cikin tumbi yake hito shi kamshi yana daga cikin turarruka masu kamshi saboda sarauta ta Allah khalufu alfabi ra'ihatun abinda ake ce mawarin baki shi ne ra'iha wari iska na baki na ya tasa a dominu abinda yake hauhawa daga cikin ciki ya hau daga bakin minal abkhirati na ainihin suracin ciki abkhira shi ne mi suraci suracin ciki ne ke tasowa idan ka bude baki kana magana sai ka ji bakinka kai da kanka kana jin warin bakinka me yasa li khuluwil ma'idati saboda kadaituwan uwar ciki tumbi min at-ta'ami daga abinci was bi siyami da azumin da ake saboda tumbin ka ba komai ciki muna gani yawa abincin da kace yanzu wajen awa nawa yasa an ka tashi da sai baka jin warin bakin ka ko da da sai kare 11 duba zaka ji ba amma daga bayan azhar ko ba haka ba saboda yanzu yunwa ta rara kima ciki lokacin a ƙara wani abinci yayi ba za a ci ba to lokacin nan ne za ka ji siraci na tasowa daga cikin cikin ka siracin mai wari da ka bude bakin ka sai ka ji wari muna fahimta ko saboda azumin da ake wahiya kuma shi wannan iskan da ke hitawa iska ne ra'ihatun iska ce mustakraha wadda take abin kyama ko ba haka ba kowa ba ya san ya ji warin bakin wani fi mashamin nasi fi duniya a cikin wato shakar da mutane suke a nan duniya shakar iskan mutane mashakan mutane na duniya ba su san irin wannan iskan da yake to a cikin bakin mai azumi lakinnaha atyabu inda Allah sai dai ita wannan iskan ta fi kamshi wurin Allah min rihil miski daga kamshin turaren almiski me yasa haithu kanat nashi'atan tunda iskan ta kasance ta taso ne an ta'atihi daga bin Allah subhanahu wataala wa ibtigha'i mardatihi daga kuma neman yardan Allah subhanahu wataala mana abin da yasa iskan ya zamanto karbabbe wurin Allah Allah yana son shi saboda Allah ne yace ayi wa fihi ma'ana yani yana da ma'ana guda biyu shi wannan warin ahaduhuma ma'ana warin da ya zama to a wurin Allah abun so ne me yasa Allah yake son shi ma'ana bi ce ma'ana ta farko annas siyama lalle azmi lamma kana sirran yayin da ya kasance sirri ne bainal abdi wa bainar rabbih tsakanin bawa da ubangijin shi Allah subhanahu wataala fi dunya a duniya أظهره الله في الآخرة سأل الله يبين شران الله إلى علانية للخلق بيّنني قهلتا ليشتهر بذلك أهل الصيام دومن ما سازمي سشهر دوانا ويعرفون بصيامهم كما دن أغاني سنة أزمن بين الناس أسكان متاني جزاء لإخفاء صيامهم في الدنيا Allah ya masa sakayya ne saboda sun ɓoye azuminsu a duniya. azumi ba ganin shi ake ko ba haka ba kuma babu wanda ya san wake azumi sai Allah dan wani yana azumi yana bata azumin shi Mm. wani shaidan yana yaudarar shi ko yaudari kan shi yaje in ya kasa ya ga rana ta yi din nan kawai kuma saura wajen awa nawa nan gaba kawai zai samu ruwan sanyin shesha ya zo cikin ku kawai ya murje ya dane shi kawai da gangan ya tawo malolo ne ya fi son tabarma kawai kuma lahi shi lau shi yunwa da kishiro da kuke yi shi ba yake saboda ya bata azumin kuma shi ya san ya bata amma ya ɓoye maku ya maku munafici to kaga babu wanda ya san wake azumi na gaskiya sai Allah sirri dai ne yawa duk muna makan mu kyakkyawan zato da azumi muke na gaskiya amma bisa ga hakika ya babu wanda ya sani saboda abu ne da zaka yi boyewa ka karya shi ka bata shi ba wani bai sani ba har to kana iya ci ko ba haka ba cika koshi ka hito kuma ka ce wani kuma yana yi ci da gangan kuma in an gane shi cika inna lillahi ba shi kenan ba an ce kuskure ne ko dai madan ta ta ko yaran ji suka ce cikin gari suna wadi yau baban su yamanci ya ci abinci ya kaga dai cewa za a yamanci sani na wurin Allah wa ala nasir radiyallahu anhu marfu'an an karbo daga Anas Allah ya kara masa yarda yace ya khurju sa'imuna min quburihim masu azumi suna fitowa daga cikin kaburburansu yu'rafuna ana gare su birihi afwahihim da iskan bakinsu ake gane su cewa su ne masu azumi rihu afwahihim iskan bakinsu atyabu min rihil miski yayi kamshi daga kamshin turaren almiski rawahu al-asbahani mala asbahani ya rawaito shi wa fi isnadihi da'af a cikin isnadin wannan hadisi akwai rauni mana hadisi ne mai rauni qala makhul malam makhul yace yurawah walul jannati bi ra'iha ana sa mayan aljanna wani irin kamshi zanki kamshi wa yaquluna sai sai su ce rabbana ya Allah malicinmu ma wajadna rihan ba mu taba jin wani kamshi ba mun da khannal jannata tunda muka shiga aljanna atyabu min hadhihi ar-ra'iha wanda yake mafi dadi mafi kamshi daga wannan iskan da muka shi bai kwali sai ce masu hadi ra'ihatu afwahi sa'imina wannan ba kamshin bake yan abin nan masu azumi ne masu azumi ne Allah ya sa masu kamshi cikin baki suna buɗe baki cikin aljanna suna magana aljanna tana ƙara kamshi da bakin su kaji wa qad tafu ra'yatu as-sa'imi fi ad-dunya ra'yatu as-siyami fi ad-dunya wato kamshin azumi yana iya tasowa tun nan duniya fa tustanshaqu qabla al-akhirah shi ma sai a ji kamshin shi gabanin gabana ta yi lahira tun nan duniya ma Allah subhanahu wa ta'ala yana iya sa a ji wannan kamshin Allah ka samu dace ya kira sallah alaikum salam bar tsala wanda ke tambaya ya ce miji ne saki matar shi saki guda to sai za ta kwashe kayanta sai aka taru da shi fami din shi da nata sai aka gyara sai ta zamna to yanzu ana nan baicin kuma wasu kwanaki haka sai suka yi rigima sai mare ta da ya mare ta kuma sai ta ga kawai ba ta yi ta zama sai ce to tsaya ai da ma biye saura na ida su biyan eh to shi ne yanzu ke tambaya yaya kenan kuma suna so su koma gidan ake tambaya suna su koma koya
mutum ne ya saki matar shi tana shirin tattara kayan da saki ɗaya mata aka ba shi hakuri aka ba ta hakuri aka zo aka sasanta aka koma ya kome kenan bayan wasu lokuta kuma rikici ya tashi suka yi rigima suna sa isa a watsa mata mari ya mata abinda ba daidai ba marin mace bai da kyau manzo Allah ya hana fuskar ta sai ta ɓaci in ba kasan fuskar ta wani yana so to ya mare ta dai shi kenan ta ce ta gaskiya ba ta iya zama ta ce to tsaya tsaya bari a yi ai a kwakwahi shi kenan mu kama gaban mu ka ji kamar da gaske su bin dukkan su ba su da gaskiya ya ce dama bi suka rage to na baki su shi kenan ko kuma yanzu wasu ake a dawo an mutane a bar wasa da saki a yau mutum ya zanki sa hankalin shi da lokacin da ya rikici da mace ya zanki kokarin wasu abubuwa ya tunanin wani abu zai wanda zai bata mata rai ko wanda zai sa ta yi nadama yanzu ga so suke su koma a tsara addinin musulunci a fahimta wasu malamai da waɗansu hadisai sun nuna sake uku kenan wasu malamai suna ganin sake uku nan to yayi da can ga guda yanzu yayi biyu sun zama uku wasu kuma suna ganin biyun nan da yayi matsayin guda suke yana hada da wancan guda ya zama nawa ya zama biyu saura guda ke Allah ya sa da gaske ki Allah ya sa yayi nadama ta gaskiya da saura haka kenan ana iya komawa haka ne
ana iya komawa shine kashi na'am Adam wannan yake tambaya ya ce a cikin watanni wannan wata ne annabi sallallahu alaihi sauran azumi na nafila
wai cikin watanni wani azumi wani wata ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yin azumi a cikin wannan watan na sha'ban shine watan sha'ban madalla kan ne yace cikin a wata wannan wata ne kamata mutum ya yi yawanta azka zikiri haka
wai cikin watanni wani wata ne ya kamata mutum ya yawaita zikirin Allah subhanahu wataala babu wani wata da za a cewa shi yafi amma dai watan ramadan yana cike da kuma watan aikin hanci na'am suna daga cikin watannin da ya kamata mutum ya yawaita wato yin addu'o'i da roƙon Allah da ambatan Allah subhanahu wataala a ciki na'am na'am shi kuma wanga yaya mace ce ke so a mai jawara to amma da farko a kanno ya so a ma sai dai Allah kadarta yanzu kuma ya ga magaji to sai yake so wai eh, shari'a ta yarda gare shi ne je tambayo tsohon mijin yayi bincike me yasa suka rabu dan yana gudu kai je shi ma armeta samu matsala to a shari'ance an ya- yarda an yarda a je Ai, Allah.
wannan tambaya
mutum ne a yake son ya aure mace ko ya haka to an sake ta yake so wai ya- ya ta yawa an sake ta yake so shi ma ya aure ta eh, wai ko ya halitta je ya tambayi mishi me yasa suka rabu yana yi ma ƙarya yana iya yaba maka ita saboda yana so tana yiwa yana so ya mera ta ba yadda za a yi ta dawo sai in ta aure ka to sai ya gaya ma ita kwarai ce kawai dai ka san shi komai na kaddara ne na Allah Allah ya kaddara mu rabu sai ka je ka gana shi ka ɗebo makanka kaga dole ka sako ta yawwa sai na kai na tambaye shi ka akwai hanyoyi da za ka yi bincike ba shi za ka tambaya ba ya sa ma je abin nan tambayan tsohon mijin mace kuma ya gama ka da ita in ya tambaye ka ina ruwanka da ita me za ka ce mishi in kuma ka ce a san so kake ka aure ta ce ba na san shekarta gani za ka za ka wa magana za tsohon mata ta eh, gaskiya ya za ka yi ɗaura ka tabi wasu hanyoyi ka bincike halayenta kawai ka binciki gidansu kana ya bincikawa yan uwanta kana ya bincikensu ita ma kana ya bincikenta gaskiya
kana ya bincikenta ta wasu hanyoyi kaje wurinta kana ya ɗan yabon mijin nata kashe kawai ka ce ka san dai tsotsai ne in ba haka ba gaskiya mijin mijinta dai yadda ka san mijinki wallahi mutumin kirki mutumin kwarai ne amma na yi mamaki da ya rabu da ki to nan za nan za ta amayo ma gaskiya akwai hanyoyi da yawa ta hanyar ta sai ka bincika amma ka je wurin shi Allah ya samu dace na'am na ke bar addu'a ga bukatoci to Allah ya biya bukata na'am na'am nan kullum tambayar sai an yi ba ai wai idan an ce ladan yana kiran sallah masu saurari su faɗi irin abin da yake faɗi don yana ikamawa ikama ba faɗi haka nan ba na'am
na'am sai tambaya ta biyu Allah mutumin mutumin ne ya amshi takardun mutane saboda ya nemo musu aiki kuma ya amshi kuɗin su kuma bai je ya yi musu aikin ba ya zalunce su sai ne hukuncin shi kuma gashi ka ya ce ya zalunce su ba mutum ya shi takardun mutane da ya nemo musu aiki kuma ya shi kuɗin su kuma bai bai nemo aikin bai cuce su ba shi kenan ba cuta yi Allah zai kama shi ko dai ya maida musu kayan su ya maida musu haƙoƙin su ko kuma ya jira sakamakon Allah na'am
na'am malam idan mutum ya mutu wanda suka yi ba sai shi idan suna wanke jikinsu sai sun wanke jikinsu ne sun ake yi ruwa saman kabarin koko sai bayan an yayya ruwa saman kabarin suke wanke jikinsu wani ya fi wai da an binne mamaci wai sai an yi ruwa ga kabarin sannan a wanke jiki koko sai an wanke jiki sannan duk da yadda kuka yi ta kasa a dama wannan ruwa da ake zuwa kabari yana yi ne saboda kasan ta daddade kadda bashi shine kawai wanke jiki kuma tunda kun bata jikin ku ba sai ku wanke jikin ku ba sai ku zabi wanda kuke so ciki wanda ya dacewa shikenan kawai
na'am sai tambaya wannan malam na'am ya ce mutum ne yake yawan yawan mafarki da ɗan uwan shi na rashin lafiya na aljanu ne ne fasara mafarkin na shi kuma me ya kamata su da yi mishi wajen addu'a wani mutum ne yake yawan mawarkin dan uwan shi da baya da lafiya yana da ciwon iska wai me ma'anar wannan a damuwa ce kai da ciwon shi shine ma'anar tunda ka damu kuma sai ka dage kai ta mashi addu'a ko kai ta roƙa mai Allah Allah ya bashi lafiya na'am
malam sunaye guda biyu irfan da rayan wani ciki ne ya inganta a musulunci
wai yana tambayi sunaye guda biyu da irfan da rayyan cikinsu wane fi dacewa duk sunaye ne masu kyau wannan rayyan mun karanta mun karanta na aiko kofa ce daga cikin kofin aljanna wanda masu azumi ke shiga irfan kuma kalma ce ta sani ta ilimi irfan kamar ilimi ne sani tsara kalmomi ne masu kyau duk wanda aka yi suna da su yayi na'am sai masu fara addu'o'i to Allah ya biya musu bukatu na'am salam
ya yi wanka na'am mai wanka ba ya na'am ya ya yi sallah
to shi kenan mutum ya yi mafarki a na ɗiyamace can cikin mafarkin ya- ya- yana saduwa amma da ya tashi kuma bai ga komi ba shi kenan bai yi ba kenan Mm. ba ya da wani hukunci ba wani wanka da zafi tunda ya diba ba wata alama tunda ruwan jikin mutum suka yi to suna barin alama sai an gajin ruwaye ko bare ruwan jikin ɗan adam na sha'awa kabri gare su ka sai sun sa wurin yayi kabri kamar an samu tufafi karo kaga tunda babu komi kenan ba abin da mutum zai ya sha daɗi cikin kwanan shi kawai na'am
na'am sai wanga yana bara addu'a shi ma bara addu'a ce yake yi da wasu jarbobi da suka faɗo mashi na rayuwa to bara addu'a ya wa Shikenan.
musulmi eh shikenan insha a wani ba Allah yana barin addu'a kan wasu matsaloli wasu jarrabobi da suka sami shi Allah ya yi mun Allah ya yi mashi ma Allah ya kawo karshen su gaba daya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta Allah ka ruba mana asiri duniya da lahira ka kawo mana karshen duk wata wahala Allah subhanahu wataala marasa lafiya ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama ka ji kansu da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya ka ba kasashen mu haɗin kai Allah ka ba 'yan kasan mu haɗin kai Allah ka ƙara musulmi haɗin kai ka raba mu da rikici da rigima da fitina ya Allah da gingimin da ke faruwa a cikin kasashen mu Allah ka kawo mana ƙarshen su waɗanda suke tado mana su ya Allah muna roƙonka Allah ka shirya su Allah ka shiryar da su ya Allah Allah ka sa su gane abin da suke ba daidai bane in kuma ba su shirya Allah ta'ala ka maida musu sharrin su ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da rikon amana Allah ka kara musu kwazo da kokari Allah ka kara musu kishin kasan nan tamu da kishin talakawa ya Allah da kishin al'umma su ya Allah jami'an tsaron mu duk inda suke a wuraren da suke tsaro Allah ka tsare rayuwarsu ka kare su daga hararen duk wani mugu da zai kawo musu hari ya Allah ƴaƴan mu ne da kannan mu da magajiyan mu da dangin mu Allah subhanahu wataala ka kare su ya Allah da karewa ka ya Allah akwai bayan Allah yana gajiya ne ko shekarun jiya da aka ce a an kai masa hari su ma an kashe wajen mutum talatin da ɗaya na wajen tilaberi na ji da bbc na waɗi Allah subhanahu wata'ala ya sa sun yi shahada Allah ya karɓe su Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da sharrin da aka musu da wannan bala'i da aka musu Allah ka saka musu ya Allah waɗanda suka yi musu wannan aiki Allah ka shirya su ya Allah Allah ka za su bar wannan aiki in ko masu shirya Allah ka tona asirin su a kama su a fatattake su a kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka tsare mana garuruwanmu da ƙauyukanmu ya Allah, da biranenmu da gidajenmu da masallatanmu da hanyoyinmu da duk wuraren neman abincinmu Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka kare mu ya Allah Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka kawo aiki mai albarka ka kawo kasuwanci mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah Allah ka kara mana imani ya Allah Allah ka ƙara mana imani ya Allah Allah ka ƙara mana son ka da san annabin ka da addinin musulunci da alqur'ani ya Allah Allah ka ƙara mu kusanci gare ka ya Allah Allah ka amsa addu'o'in mu ya Allah Allah muna cikin walhalu ya Allah walalin da kai ka dinka sayya kansu ya Allah ka ka dauke mana su ya Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah muna cikin rishin abinci ya Allah muna cikin rishin kuɗi ya Allah muna cikin rishin kasuwa ya Allah muna cikin rishin aiki ya Allah dukkan waɗannan matsaloli ne masu tarin yawa a cikin rayuwar mu ya Allah kai ne ka jarrabe mu da su to Allah ka raba mu da su ya Allah Allah ka dauke mana su ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah mu bayin ka ne ya Allah ba mu da wani Allah in ba kai ba ya Allah Allah muna roƙon ka ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah kada ka bi mu halin mu ya Allah Allah kada ka bi halin mu ya Allah Allah kada ka bi halin mu ya Allah Allah kun tuba ya Allah Allah kun tuba ya Allah Allah mu gajiyayyu ne masu rauni ya Allah Allah ka amsha doyin mu ya Allah ka kawo mana karshen duk wata wahala ya Allah ka kawo mana karshen duk wata matsala ya Allah duk wata damuwa da muke ciki ya Allah ka dauke mana ita ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين